ana yin sallah a wanda aka kashe shi wato haddi idan aka tsayaro mutum wato haddi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana masa mi sallah baya daga cikin jerin gwanan da waɗanda manzon Allah baya musu sallah saboda ai ya riga ya tuba kuma don aikata kaba'ir baya fitar mutum daga cikin wato musulunci wannan mazabi ne na ahlus sunna wal jama'a mazabin mu'tazilawa ko kawarijawa sune suke ganin idan mutum ya aikata zabo ya fita wato a doran mi musulunci kuma idan ya mutu zai dawwama ne wato a cikin wuta amma a mazabin ahlus sunna wal jama'a duk girman sabon mutum inda ya ba shirka ya je da shi gaban Allah ba to Allah madaukakin sarki zai iya yafe masa in Allah din ya so idan kuma Allah bai so ba sai ya azabtar da shi gwargwadon wato laifinsa amma idan kabira ce daga cikin kaba'irun zunub ya aikata to Allah zai iya gafarta masa kuma har yanzu yana nan musulmi wanda yake kan milla wato bai kafirta ba don aikata sako ba ta sa mutum mi ya kafirta ballantana a ce ba za a tsayar masa da ballantana a ce ba za a masa mi ba sallah wato bayan mutuwarsa ba da haka manzon Allah yana yin sallah ga mutumin da ya masa haddi ballantana ma kuma idan tubarsa wato ta riga ta bayyana saboda manzon Allah ya ce at-taubatu tajubbu ma qabla cewa tuba tana share abin da yake mi kafinta duk abin da mutum ya aikata na laifi idan ya riga ya tuba wannan tubar ta riga ta share shi yasa Allah ce ya ayi ul iminane ul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu la min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsaw Allah ya ce wa manzansa ka ce musu ya ku bayina da kuka yi israfi kuka wuce gona da iyaka kuka je kuka aikata laifuffuka to la taqana min rahmatillah kada ku ebe tsammani daga rahamar Allah madaukakin sarki inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a lalle Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubai gabaki ɗayan su sai Allah ce wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu sannan ku miƙa wuya zuwa gare shi min qabli an ya'tiyakumul azabu tun kafin azaba ta zakke muku wa antum la tunsaruna alhali ba za a mi ba ba za a taimake ku ba da haka idan mutum ya tuba daga laifin da yake aikatawa shikenan za a iya masa wato mi sallah saboda ya riga daman sabo ne kuma kowa yana yin daidai gwargwado wato nasa sai dai na wani ne ya fi mi wato ya fi na wani don haka za a samu limamin gari wato ya masa wato sallah kamar yadda manzon Allah ya yi sallah wato a gamidiya har ma umar bin kaɗaɓe ke cewa manzon Allah a tusalli alaiha wa ƙad yanzu manzon Allah za ka yi mata sallah alhali ta yi zina sai manzon Allah ya ce ta tuba tubar da idan an raba ta a mutum saba'in a cikin madina da tuban nan ta ishe su kenan ta yi taubatun mi taubatun nasuha tubar zarar bunu da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al-yawma jannatin nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al-yawma jannatin tajri tatiyal anharu ababun musali to Allah madaukakin sarki zai karbuwa tuban su kuma haka bayan ma'is shi ma bayan an je an jefe shi manzon Allah ya sa wato sahabbai sun masa mi wato sun masa sallah wato ababun musali sannan malam sai yake faɗa a gaba wato ta 400 wato da tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza sarqa ar-rajul cewa idan wani mutum ya yi sata ƙada a dahu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato yana sare masa hannu cewa yana daga cikin siffar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa idan aka samu mutumin da ya yi sata saboda jarima ce ita ma babba cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana sa a yanke masa wato hannu a matsayinsa na shugaba malumin suka ce shugaba mazannin uba yake duk sa'ilin da ɗa ya laifi uba yana da ikon da zai ladabtar da ɗansa wato shari'a ta ba shi wato wannan damar shi ma haka shugaba yake duk lokacin da wani daga cikin mabiyansa wato suka yi laifi to shari'a ta ba shi dama wato ya ladabtar da shi to daga cikin ladabtar wanda shari'a ta ba da dama da nassin ayoyin alkur'ani shine mutumin da ya yi sata wato za a yanke masa wato hannunsa ne kamar yadda nassin alkur'ani ya faɗa ya ce wasariƙa faƙaɗa'u aidiyahuma jaza'an bima kasaba na kalan min Allah wallahu azizun hakim Allah ya ce asariƙu mai ɓarawo namiji wasariƙa da barauniya wato mace sai Allah ce faƙaɗa'u aidiyahuma ku yanke musu wato hanayensu iji Allah maɗaukakin sarki shi ne aidiyahuma wato aidiyahuma wato ku yanke musu wato hanayensu to kenan duk hannun za a yanke ba duka hannun za a yanke ba kamar yadda za mu ci an yi idlaƙil kullu ne amma wa yuradu bihil juzu cewa an sake kalmar hannu ga baki ɗaya amma abin da Allah yake nufi wato wani yanki wato na hannu kamar yadda za mu ci Allah ce jaza'an bima kasaba sakamakon abin da suka aikata ne wato na satar iji Allah madaukakin sarki nakalan minallahi sannan kuma azaba ce daga wurin Allah madaukakin sarki ko kuma uquba ce daga wurin Allah wallahu azizun hakim ya lalle Allah ya kasance aziz wato mabuwayi hakimun sannan wato mai hikima kuma hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a nuna girman wannan laifi na jarima wato na sata manzon Allah ce tuqda'ul yadu fi rubu'id dinar fasa'ada cewa ana yanke hannu a cikin rubu'in dinare da abin da ya haura haka idan barawo ya dauki abin da ya kai rubu'u dinare to wannan abin zai sabbaba a yanke masa wato hannunsa a babin musali ko abin da ya haura haka a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa mutumin da yake wato barawo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu ko kuma fa la'ana rasuli sallallahu alaihi wasallam sariqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tsine wa wato barawo sallallahu alaihi wasallam yace wa li'annahu ansarul fasid domin shi ne ginshiki ko asali wato na barna wato shi barawo fil mujtama wato a cikin society haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa ko kuma haka malam wato ya faɗa saboda shi wato ansar ne wato na barna sai yake cewa a babu misali la'ana Allahu sarika manzon Allah ya ce Allah ya tsine wa wato barawo yasriqul baidata zai je ya saci koyi koyin da kimarta ta kai rubu dinare fatukɗa yadau sai a yanke masa wato hannunsa iji manzon Allah ya ce wa ya habala kuma zai je ya saci igiya igiyar da kimarta ta kai rubu'u wato dinare fa yi yadahu sai a yanke masa wato hannunsa ce za a ƙoyi an yanke masa hannu a igiya duk wani manzon Allah yana nuna ƙasƙancin abin ne har mutum zai iya satan ƙoyi wanda zai sabbaba a yanke masa mi hannu zai iya satan igiya wanda za ta iya kaiwa a yanke masa mi hannu sanadiyar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mi ya tsine masa wato a cikin wannan wato hadisin wato da muka ji a babin Bukhari sannan malume suka ce akwai waɗansu shariɗa waɗanda ake bin su wato domin ba don komi ba wato don yanke wato hannun wato mutumin da yake wato ɓarawo a babin Bukhari duk da cewa wannan sharɗa ɗin abin nan ban sunansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙarfafi sharɗa wato da faɗinsa a lokacin da Usama ya zo shi yake neman wato ban sunansa shafa'a na wannan matar wacce take mi wannan matar da ta yi wannan sata ɗin nan a cikin ƙabilar wato larabawa wanda usa aka nemi wato usama matar nan wanda take mi makazumiya aka je wurin Usama ya je ya yi magana da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ba da labari cewa abin nan cewa ya zo ne yana neman haddi daga cikin wato haddi wato na Allah maɗaukakin sarki sannan kafin nan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ba shi labari cewa Yahudu da Nasara Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu ne ba don komi ba, saboda idan mai rauni a cikinsu ya yi sata suna tsayar masa da haddi, idan kuma wani maɗaukaki mai daraja a cikinsu ya yi sata cewa suna ƙyale shi. Daga ƙarshe manzon Allah ce wa aimullahi ina rantsuwa da Allah. lau anna fa'imatu bintu muhammad ko binta muhammadin sarakat da a ce fa'ima yar gidan annabi muhammadu za ta yi sata ya ce laƙala'atu ya da hada na yanke mata mi wato hannunta iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan imamun nawawi ya faɗa a cikin littafinsa wato sharul wato abin nan musulun sannan ban sunansa yake cewa imamu shafi'i ya faɗa da abu, da abu hanifa sannan da imamu malik da waɗansu daga cikin wato malike cewa tukwaɗa uyadul wato sa abin da minene min rasage wato ana yanke wato hannun ne min rasage wato daga wuyan hannu kenan ana yankewa wato ɓarawo menene wato an rasa wato wuyan hannunsa ne saboda wannan shi ne ya tabbata daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ita ce gabar da take tsakanin tafin hannu da zira'i kenan da Allah maɗaukakin sarki ya ce faƙa da u aidiya kuma kenan Allah maɗaukakin sarki yana nufi a cire musu mi tafin hannu a babin musali suka ce idan ya ƙara kuma wata satar iji malamai sai a yanke masa wato ƙafarsa tago hannun dama ake cirewa sai a yanke masa wato ƙafarsa wato tago idan ya sake yin kuma wata satar ta uku suka ce hudisa sai a je a tsare shi a sa shi a kurkuku wato a tsare shi har sai tubarsa ta mi wato ta bayyana suka ce idan an ƙara yanke wata gaba to ba zai samu kuma gabar da zai yi alola wato da ita ba idan aka ce za a sake yanke wani hannu to da wani hannu zai yi alola ko da wani hannu zai na gabatar da ibada kawai sai suka ce iji malamai kawai a je a tsare shi wallahu ta'ala a'lam Allah shi ya barwa kansa sani yana daga cikin sharaɗin da yake sa a yanke wato hannun barawo idan har yayi sata shine na farko ya zamo satar yayi ta ne ala wajhil kafiya wato a bisa fuska wato ta ɓuya abin da ya je ya ɗauka ɗin ya ɗauke shi ne wato a ɓoye ya je wato ya yi sata ɗin a babin misali to wannan abin da ya sata ɗin ta kai a yanke masa hannu za a yanke wa in lam takun ala wajen wato tafiya idan satar da ya yi ta ba a bisa fuska ne wato ta ɓuya ba kawai ya fusga ne ko ya kwace ko ya yi yaudara ko abin da ya kama da haka to irin wannan satar ko da ta kai a yanke hannu abin da ya fusga ba za a yanke masa wato hannu ba sai dai shugaba ya masa mi tahziri ya masa wato ya masa tahziri a masa gargadi ko a masa wasu bulalu ko a je a kai shi kurkuku a ladabtar da shi ko abin da ya kama da haka dole satar sai ta zama ayyita wato menene kafiya ce wato a koye wato ya je ya dauki wato abin amma kamar yadda 'yan sane suke yi a cikin kasuwa ko masu fisgen waya ko abin da ya kama da haka duk wannan satarsu bata kai satar da za a yanke hannu ba ko da abin ya kai rubu'u dinare ko kuma ya kai salasa da rahim wato dirhami guda uku kamar yadda za mu nan gaba abu na biyu ya kasance abin da ya sata ɗin shi almasaruk ɗin ya zamo malan muhtariman wata dukiya ce wacce take a bar girmamawa tana da daraja abin da ya sata ɗin ya ce li'anna ma laisa bi malin duk abin da ya sata ɗin idan ba kuɗi ba ne ba kuma lami la hurmatu lahu sannan ba shi da wata wato daraja to shi ma ba a yanke masa hannu shi ne suka ce ka alatun abin nan ba sunansa wato lahau kaman kayan wasa ya je ya saci ganguna ko ya je ya saci fiyano ko ya je ya saci wani abin nan sharewa wanda kuɗinsu ya kai kimanin rubu'u dinare ne nawa ne yanzu rubu'u dinari a yanzu shi ne wajen dubu ɗari da wajen arba'in ko dubu ɗari da hamsin nawa ne sadaki yanzu ɗari da arba'in ko a ce to abin da ya sata ya kai dubu ɗari da arba'in da bakwai shi ne rubu'u dinari to idan kayan wasa ne ko abin da yake haramu ba za a yanke masa wato hannunsa ba ko giya ko ya saci wato alkinzir wato alade aladan kuma ya kai kimanin wato dubu ɗari da wani abu shine rubu dinare duk abin da ya sata in dai abin da yake wato haramun ne shi ma ba a yanke wato hannu wato a kansu abu na gaba malam suka ce an ya kuna masarukan nisaban ya zama abin da ya sata ɗin wato ya kai wato nisabi wannan nisabin wa huwa rubu'u dinar wato shine ɗaya bisa fudu wato na dinare aw salasa da rahim ko kuma abin da ya sata kimarsa ta kai wato dirhami guda uku a babin musali aw ma yuqabilu aw ma yuqabilu ahlihima ko kuma abin da ya kai wato ɗaya daga cikin su a ce kimar abin ya kai rubu'u dinare ko kuma kimar abin ya kai wato dirhamai guda uku to wannan ya kai za a yanke masa wato hawo abu na gaba suke faɗa cewa an yi akuzal masaru min min kazanatin cewa ya ɗauki abin abin da ya sata ɗin ya ɗauke shi fi kazanatin wato a cikin wato taska shi ne mai kazanatul mal wato inda ake taskance wato dukiya shi ne ma ta'awwadan nasu ala hibzi amwalihim shi ne abin da mutane suka saba wato wajen taskance wato dukiyoyinsu kamar sect ya je ya kalle sect ko wani ɗaki ko abin da ya kama da haka ya ɗauki wato dukiya ɗin yawa duk abin da ba aka ɗauke shi wato ba a wurin da ake taskance dukiya ba to shi ma wannan abin ba za a tsayar masa da mi da haddi ba wato a babin misali kamar aka bar shi a waje ko da ya kai rubu'u dinare ko aka yi sakaci wajen kula da shi shi ma wannan ba za a yanke wa ɓarawon wato hannu ba sai dai wato shugaba wato ya masa wato ta'aziri a babin misali ya ce an yi jat subutul asaraka shine a samu tabbacin wato sata din wata kunu wata kunu imma bi shahadatin adilaini aw bi taqririn cewa a samu tabbacin wato cewa yayi sata imma a samu adilai guda biyu su bada shaidar cewa eh barawo ne yayi satar imma shi yazo ya tabbatar da kansa cewa wato yayi sata to a irin wannan shi ma sai a yanke masa hannu yana daga cikin sharaɗin wato yanki hannu a samu shaidar cewa ya yi satar imma daga waninsa imma daga bakinsa sannan abu na gaba shi ne labudda an yi ɗalibal masaruku minhu bi malihi kuma babu makawa a samu shi wanda aka masa satar ya tafi neman dukiyarsa ya je wurin hukuma yana cewa wane ya mun sata kuma a samu cewa eh satar da aka masa ta riga ta tabbata to a irin wannan ne za a tsaye da barawan wato haddi amma idan aka barawan ya sata sai kuma wanda aka masa satar bai bi sawun dukiyarsa ba don ya je ya gano ya nema a wajen hukuma ba to in an kama shi ma haka kawai ba za a tsayar masa da mi haddi ba sai dai a masa wani tahziri na jan kunne ko abin da ya kama da haka kamar yadda wato malume wato suka faɗa abu na gaba suka ce an ya kuna sariku baligan aqila shi barawo din ya zamo baligi ne cewa yaro karami idan ya sata ko da saft ya je ya balle a babin misali ya shiga ya je ya dauki wani kaya mai daraja inda yaro karami ne ba za a tsayar masa da hukunci ba kuma nabi ya zama wato aqil mai hankali idan mahaukaci ne shari'a ba ta magana a kansu da manzon Allah ya ce rufi alƙalamu an salasin an ɗauke alƙalami akan waɗansu mutane guda uku na farko ya ce asabi hatta ya talima yaro ƙarami sai ya yi mafarki sai ya ce wal majanun hatta ya fiƙa da mahaukaci sai ya warke sai ya ce wannan imi hatta ya tsaƙiza da kuma mai bacci wato sai ya farka don haka yaro ƙarami ba a zartar masa wato da haddi sai dai a masa wani hukuncin saɓanin wannan wanda zai zame masa wato barazana wato a gare shi abu na gaba suka ce an ya kuna aliman bit ya kasance masani ne akan haramcin wato sata ne ya san cewa sata haramun ne a musulunci idan bai san sata haramun bane ba a musulunci ya jahilci sata haramun ne sai ya je yayi to shi ma idan an kama shi ba za a tsayar masa da mi haddi ba ko da abin da ya je ya sata a saft ne ya je ya sace shi sannan kuma abin da ya sata din ya kai rubu'u dinari sai dai a sanar da shi cewa sata a musulunci haramun ne zalunci ne dan haka yanzu wato ka daina sannan idan shugaba ya ga zai masa wani tahziri akan wannan to kuma sai ya masa nan gaba dan kari wato ya sake a babin misali to waɗannan su ne shari'an da malamai suka kawo dangane da mutumin da ya je ya ɗauki wato ya yi sata wanda satar ta kai a yanke masa wato hannu duk sadar ta dawananci waɗannan sharuɗa to ba a yanke wato hannu wato a kanta a babin misali shi yasa malamai suke faɗa cewa mutumin da ya yi ƙwace a babin misali ya ƙwace kayan wani ko ya yaudara ko abin da ya kama da haka cewa wannan ba a yanke masa bi wato hannu kamar yadda muka faɗa wato ɗazu to abin da malami suke faɗa shi ne shin yanzu duk wanda ya yi satar sai aka yanke masa hannu to akwai biya a kansa ko babu waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa babu biya tun da dai an yanke masa hannu saboda hadisin da manzon Allah ya ce la yugramu sariqu iza iza uqima alaihi alhadd cewa ɓarawo baya biyan kayan da ya sata idan an tsayar masa da haddi waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ko an yanke masa hannu zai biya saboda hadisin nan da ifi ne bai inganta ba da haka bayan an yanke hannun ma kuma zai biya abin da mi wato zai biya abin da ya sata idan ya kai wato rubu'u dinari wato ababun wato misali sai hukuncin barawan da aka kama maimakon kamar yadda muke yanzu a ƙasar hausa ko na ce a najeriyanci ko kuma ma a duniyanci a yanzu da ba a tsayarwa da haddi sai a kama barawan sai a suburbuɗe shi a masa duka wannan kuskure ne a shari'a cewa don an kama barawa kawai sai a rike shi da duka ba hakkin mutumin da aka masa sata ba ne ba don ya kama barawo a tsakiyar gidansa ko ya kama shi wato da duka hakkin hukuma ne shi yasa imamu ahmad imamu ahmad bin hanbal a cikin littafinsa a sunna wanda ɗansa abdullahi nasa ya zo ya ƙara ya rubuta wato usulis sunna ya ce idan mutum ya shigo gidan mutum zai masa ta'addanci a lokacin yana da damar da zai iya kare kansa idan ya kashe shi ya kashe banza idan shi kuma ya kashe shi wato yayi shahada dan manzon Allah ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi saboda kare dukiyarsa shahidi ne yace man qutila duna irdihi fa huwa shahidu duk wanda aka kashe shi domin kare mutuncinsa ya zo zai masa fade a mata ko aya ko abin da ya kama da haka ya fito suka yi fito na fito shi wancan dan ta'addan ya kashe shi ya zamo shahidi idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma daga zarar ya riga ya fita ya bar gidan ya bar yanda mutum yake da iko to yanzu ba hakkinsa ne ya busawunsa ba hakkin wane ne hakkin hukuma in yaje ya kamo shi ya masa ta'addanci to yayi ta'addanci dan haka hukuma ne za ta bi shi ba hakkin ɗaiɗaikun mutane bane ba su ce da su duka ɓarawo ko abin da ya kama da haka duk da ma dai a yanzu hukumar ta ta riga ta lalace sai ya je ya miƙa shi ya bar al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wata'ala maimakon ya je neman haƙƙin nasa mu mu a yanzu sai ya zama kuma shi ne zai yi asara in ya kai aka rufe barawa kuma shi zai na kai masa abinci 3 mils ɗin nan sau uku da safe ya kai da rana ya kai asara bisa mi asara bisa asara ba komi ne ya jawo wannan ba wato sai rashin wato adalci a babin musa haka nan malamai sun idan alkali ya ɗaure barawo ko ya ɗaure mutumin da ake binsa bashi shin wannan haƙƙin ya riga ya saraya akan wanda ake binsa bashi ko kuma wanda ya sata malamai suka ce haƙƙin bai saraya ba wannan sata da ɗaurin da alkali ya masa tahziri ya masa akan cewa ko wani nasa zai zo ya yi beli don a samu wanda zai fansa har yanzu bayan ya ƙare kurkuku kuma a lahira zai mi zai biya ko kuma idan yana da damar da zai biya zai biya don haka abin da ya sa abu zamansa a kurkuku mi ba bai tafiyar masa da abin da mi ba ya sata ba ko kuma idan kudin wani ya ci a babin misali na bashi aka je aka daure shi shi ma malume suka ce wannan zaman nasa a kurkuku wato bai tafiyar masa da wannan bashin ba bashin yana nan a kansa Allah madaukakin sarki wato zai tambaye shi a ranar wato tashin alkiyama to bayan hukuncin barawo wanda yake normal barawo wanda muka ci to akwai hukuncin waɗanda suke kuma almuharibun waɗanda suke wato masu mi yaƙin Allah da manzansa ko ƴan fashi ka ce ƙwaɗaƙun ɗari waɗanda suke su kuma wato masu tara wato hanya su hukuncinsu ya sha bamban da ɓarawo irin wannan wanda zai je ya ɓalle wato wata durowa ya sata ko abin da ya kama da haka su hukuncinsu Allah maɗaukakin sarki ya ce innama jaza'ul lazina yuharibuna Allah wa rasulah sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yas'auna fil ardi fasada sannan suke tafiya a bayan ƙasa wato suna aikata wato fasadi to ga sakamakon su duk wanda yake dan ta'adda ne dan fashi ko yake ta'addanci a bayan ƙasa abu na farko Allah madaukakin sarki yace an yuqattalu shine a kakkashe su in an kama yan fashi kai tsaye me ake musu wato kisa ija Allah maɗaukakin sarki, au yi sallabu ko kuma mi a kicciye su ija Allah maɗaukakin sarki a mai da su wato kuras, au tuƙaɗa aidihim wa arjulihim min kirafi ko kuma a yayyanke musu wato hanayensu da ƙafofuwansu wato saɓani. Idan an yanke ƙafar hannun dama sai a yanke ƙafar mi hagu iji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce zalika lahumul kizi fil duniya wannan zai kasance musu alkizi wato azaba ne fi duniya tun anan duniya walahun fil akirati azabun alim sannan kuma a lahira suna da azaba wacce take azim wato mai girma iji Allah madaukakin sarki amma da Allah yake mai gafara ne mai jin kai sai ya ce illal ladzina tabu sai dai waɗanda wato suka tuba iji Allah maɗaukakin sarki min ƙabli an ta ƙaduru alaihim wato tun kafin ku samu wato iko a kansu kafin aje a kamo su suna fashi ɗin sai suka tuba yana fashi kafin a kama shi sai ya tuba amma idan har an kama shi an kawo shi gaban alkali to nan kuma ba a karɓan wato ko mai kaya ne aka masa sata wato baya yafewa kamar yadda hakan din ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai an tsaye da mi haddi amma idan sun tuba kafin a kama su to wannan babu komi Allah madaukakin sarki ya kasance a wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya kasance wato mai karban wato tuba ne shine min qabli an taqaduru alaihim sai Allah madaukakin sarki yace fa alamu minane fa alamu anna Allah ghafurur rahim ku sani cewa Allah maɗaukakin sarki wato mai gafara ne wato mai jin ƙai cewa Allah maɗaukakin sarki wato zai gafarta musu. To malamai sun yi maganganu akan cewa ya hukuncin yake. Tun da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi hukunci ne guda hudu. Na farko ya ce sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzansa suke yin ta'addanci a bayan ƙasa. Na farko ya ce a kakkashe su. na biyu ya ce a mai da su wato salib wato cross na uku Allah maɗaukakin sarki akwai abin da muka tsallake auyun fofil aradi ko kuma a kore su a bayan ƙasa na uku Allah maɗaukakin sarki ya ce a yanke musu wato hanayensu da ƙafofuwansu saɓani ko kuma wato a kore su wato a bayan ƙasa sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wato sakamako guda uku mabambanta sakamako guda hudu mabambanta to da wannan ne malume suka ce man qatala minhu duk wanda ya kisa daga cikin wato ƙwaɓa'u ɗarik wato ban sunansa ‘yan fashi wa kaza malam bayan ya yi kisa ɗin kuma sai ya karɓi dukiya to ƙutila wasu riba za a kashe shi ne kuma za a kicciye shi inda ya yi kisa sannan kuma ya ƙwaci dukiya kamar yadda ake yi a yanzu a sa bindiga a harbe mutane aikan mai uwa da wabi sannan su ebe abin da yake cikin mota to irin wannan idan an same su to za a kashe su kuma za a kicciye su saboda su ma sun yi aiki guda nawa biyu sun yi kisa sun kwaci dukiya shi ne za a musu ayyuka guda biyu za a kashe su su kuma za a mi za a kicciye su sai suka ce wa man qatala wa lam ya'khuz mala amma duk wanda ya kisa shi kuma sai bai karbi dukiya ba kawai kisan yayi bai karbi ko kobansu ba sai ya kama hanya ya tafi to shi kuma wannan shi abin da za a masa kutila sai a kashe shi walam musallif ba za a kicciye shi ba kawai sai a kashe shi kawai sai a jefar da shi ko a danka shi wato a iyalansa saboda me yasa ba za a gicciye su ba saboda ba su karbi mi ba ba su karbi wato dukiya ba a babin misali sai suka ce wa man akazal mala wanda ya karbi kuma kuɗi walam yaqtil amma kuma bai yi kisa ba ba iya kuɗin ya karba shi yanzu sata yayi wato bai yi kisa ba to shi wannan kuɗi yadahu al-yumna wa rijluhu al-yusra za a yanke masa hannunsa na dama ne sannan kuma sai a yanke masa wato kafarsa ta hagu shi me yasa ba za a kashe shi ba saboda iya kuɗi ya karba bai yi mi ba wato bai yi kisa ba sai na hudu shine a babun misali shine eh eh na hudu shine wanda shi kuma wato ban sunansa kawai yayi barazana bai karba ba bai kisa ba sannan kuma bai karɓi wato ni dukiyar ba to a irin wannan shi kuma za a kore shi saboda zamansa a cikin al'umma menene barazana tijira ya yi barazanar karɓar dukiyar bi wato mutane a babin musali to akan waɗannan wanda ya yi kisa ya karɓi dukiya za a kashe shi za a kicciye shi shi ma malamai sun yi saɓani wanne za a yi fara to wasu daga cikin malamai suka tafi kamar mazhabar wato Abu Hanifa ko kuma mazhabar wato Hanafiya da Malikiya suka tafi akan cewa yuslabu hayyan summa yuqtal za a ni za a kicciye shi yana raye sannan kuma sai a kashe shi sai an daure shi a sama an maida shi cross sai a zo a samu wata kibiya sai a harba masa ko a samu wani mashi sai a harba masa sai ya riga kawai sai ya mutu haka waɗansu daga cikin malamai wato suka faɗa kamar yadda abu aminane imamu abu hanifa ya tafi da imamu malik a wani wato ƙauli wato nasu waɗansu daga cikin malamai kuma suna ganin a'a sai an kashe shi ne sannan kuma sai a ce a kicciye shi suka ce saboda idan aka ce sai an yana raye za a yi abin sunansa an gicciye shi sannan kuma a je a kashe shi wannan kamar yana daga cikin wato musula shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hana abin da yake wato musula dan haka kawai idan sai an kashe shi sai a gicciye shi idan an gicciye shi sai mutane su zo su gani gani ga wani ya ishi wani tsoron wa wato ya ishi wato wani tsoron Allah Allah shi ya barwa kansa ni sani akan yanda za a abin nan to misali abinda muka faɗa ɗazu cewa wanda aka masa wato sata ko aka masa wato ta'addanci sai maganar ta je wato gaban alkali mu ɗauka wato sata suka ci malume suka ce ko da mutumin ya yafe shi ya ce ya haƙura matuƙar cewa maganar ta je gaban shugaba to kuma ba za a yi janye wato yi masa wato haddi ba a babu musali dole sai an masa wannan haddi sai dai biya ne babu saboda mai haƙi ya ce mi ya riga ya yafi ai ɗazumin faɗa cewa idan mutum malume sun ce idan mutum ya riga ya sata ko da an tsayar masa da haddi kuma akwai mi a kansa akwai biya to yanzu tun da dai ma'abucin kaya ya ce ya yafe za a tsayar masa da haddi amma kuma babu mi biya a kansa suka kafa hadisi da wani hadisin wato safwan wato bin umayya yanda yake cewa kuntu na'iman fil masjid na kasance ina bacci wato a cikin masallaci alaƙami salli akan wata wato riga wato tawa sun amine ne wannan rigar kuma samanun salasina dabin na dirham cewa kudin rigar wato dirhami wato talatin ne tun da ai manzon Allah ce a dirhami uku ma ana yanke mi hannu to yanzu wannan kin ga yaninka dirhami uku sau nawa sau goma yaninka nisabi wato sau goma a babun musali yana ce ya ce faja'ar rajul sai wani mutum sai ya zo faktalsaha wato sai ya fizge riga yana kwanci akan ta kawai sai ya ja irin wannan kawai sai irin ya fita a gujen nan minni wato daga gare ni fakastun rajul wato sai na ɗauki wannan mutum fa'ataitu bihi ila rasuli sallallahu alaihi wasallam sai na je wurin manzon Allah wato da shi fa'umara bihi bil qada'i sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarni da a yanke masa wato hannu sai abin da Safwan bin Umayya sai ya ce a wannan lokacin sai ke cewa fa ataituhu wa qultu sai na je wurin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya ce na ce masa atuqda'u bi wa atuqda'u yanzu da a yanke masa wato hannunsa ne bi ajali 30 dirahim akan ban sunansa akan dirhami 30 ya munzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dirhami 30 a yanke masa wato hannu sai yace ana abiuha ni dan je na sai da wato rigar sannan kuma wato na bashi wato kudin wato rigar yaji Safwan bin Umayya kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa fa halla kana hadha qabla an ta'tiyani ina ma wannan ya kasance ne kafin ka zo mini haka manzon Allah ya fada tun da ya zo gaban manzon Allah yanzu zancen cewa zai zai ya sai da riga ma ya bashi kudin a bashi makar a yanke masa hannu ya riga ya bi ya riga ya kare sai manzon Allah ya tsayar masa da mi haddi da haka idan mutum ya yi sata ko da mai dukiya ya yafe matukar maganar ta je gaban alkali ko ta je gaban hukuma wato ana tsayar masa da haddi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya aikata a gaba ta 411 malam yake faɗa mana cewa wa kana iza utiya biman sharibal kamra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an zo masa da wanda ya sha giya shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam jalladahu na hawa arba'ina cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa a masa tsimanga wato kwatankacin wato bulala nawa arba'in sallallahu alaihi wasallam wa kana yanha ashabuhu anil la'anil sharibil kamri kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana sahabbansa dukan afan tsinewa mutumin da ya sha giya saboda akwai wata rana an kawo wani bawan Allah gaban manzon Allah ya sha giya an bulale shi an sake kawo shi an bulale shi an sake kawo shi an bulale shi ɗaya daga cikin sahabbai sai yake tsiban sunansa yake la'antarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku taimaka wa shedan man akan wa wato dan uwan da haka manzon Allah ya hana duk da ma dai manzon Allah ya yi hadisi ya ce Allah maɗaukakin sarki ya tsine wa abubuwa guda goma sanadiyar wato giya daga cikin manzon Allah ya ce wa sharibu fa da mai shan giya ɗin da mai sai da ita da abin da aka tace ta da wane ne duk manzon Allah sai da ya irga mutum goma amma a lokacin da aka zo aka tsayar masa da haddi aka masa bulala a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cewa wato wani wato ya tsine masa cewa ko da mai sako ne matukar ya tuba ya kama sunansa la'anil mu'ayyin ko ya ayyana shi ya ce Allah ya tsine masa wannan a musulunci haramun ne ba ɗabi'a ko ba mazabin ahlus sunna wal jama'a bane ba amma la'anul am a samu waɗansu masu zunubai a ce kai Allah ya tsine wa masu shan giya wannan ba a yi laifi ba Allah ya tsine wa masu kaza ba a yi laifi ba amma a ayyana wani mutum ɗaya tallin tal in ma a faɗi sunansa a tsine masa wannan nassin alkur'ani Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka je yakin Uhud an karya wa manzon Allah rubaiyatuhu wato haƙwaransa na gaban nan guda hudu an karya masa su an masa rotse an fasa masa goshinsa sai ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar asuba yana yin alkunutu yana kiran sunayen manya-manyan arna daga cikin wato Qurayshawa yana la'antar su Allahumma il an fulana Allahumma il an fulana Allah ka tsine mu wane Allah ka tsine mu wane yana kiran su da sunan su sai Allah madaukakin sarki ya saukar masa da cewa laysa laka min al-amr shay aw yatuba alaihim aw yu'azzibuhum fa innahum zalim cewa al'amarin ba a hannunka ba yake ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ko Allah madaukakin sarki ya azabtar da su ko Allah madaukakin sarki ya gafarta musu lalle su din nan dai wato azzalimai ne kuma malamai suka ce an samu wasu daga cikinsu masu yimi sun musulunta don haka mutumin da yake tsinuwa ya kama sunan wani ya tsine ko abin nan wannan ma ban sabi bane ba wato na ahlus sunna wal jama'a har ma manzon Allah ya ce la yadkhulul jannata la'anu mai yawan tsinuwa ba zai shiga mi wato aljanna ba iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma abin da yake gaban mu yana da yawa ina ga kuma kamar lokaci ya saura mun ci gaba to yana daga cikin malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wato hukuncin giya mabambanta a cikin alkur'ani wato har a wuri wato hudu don Allah maɗaukakin sarki yana so wato ya haramta ta daga ciki Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul nahl yana cewa wa minas samarat Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa min samaratin nakali wal wal a'nab tattakizunahu tattakizuna minhu sakaran Allah ya ce daga cikin ‘ya'yan itace na dubino da kuma ‘ya'yan itace wato na inabi tattaki zuna minhu wato kuna riƙa daga cikinsa wato mi sakran wato giya suna riba ‘ya'yan dubino su giya da shi suna riba wato ‘ya'yan inabi wato su mi ban sunansa wato mi giya da shi Allah ce wa rizqan hasana sannan kuma kuna samun wani arziki wanda yake wato kyakkyawa wato da shi sai Allah ce inna fi zalik lalle a cikin hakan nan la'ayatul liqaumin yaqiluna akwai ababan lura ga mutanen da suke masu wato mi hankali iji Allah madaukakin sarki sai nan Allah madaukakin sarki ya faɗi kawai maye ko kuma giyar yanda suke amfana da ita wajen samun kuɗi da abin da ya kama da haka sai Allah madaukakin sarki bai faɗi wani abu akan wato harancinta ba ana cikin haka sai Allah madaukakin sarki ya sake bada labari a cikin suratul baqara yake cewa yas'alunaka anil kamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas suna tambayanka akan giya da caca ka faɗa musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fihi ma a cikin giya da caca akwai ismun kabir wato akwai laifi wanda yake babba wa manafi'u linnas sannan kuma akwai wani dan amfani ga mutane sai Allah ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima amma laifin su shine yafi girma wato wajen amfanin su iji Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki yace wa yasalunaka ma za yunfiqun suna tambayanka ya kai manzon Allah mi za su ciyar sai Allah ce qulil afu wato ka ce saura idan suka ci suka sha suka yi sutura abin da ya rage su ɗauka su ci rufi sabilillah sai Allah ce kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum mi la'allakum la'allakum tazakkaruna Allah madaukakin sarki yace kamar haka ne Allah madaukakin sarki yake ambata muku wato ayoyi mai yiwa ne cewa za ku tintintin to bayan Allah ya dan faɗi amfanin giya da caca dan kaɗan da kuma girman laifinsu sai Allah madaukakin sarki a suratul nisa sai yace ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye har sai kun san abin da kuke faɗi daga nan sai shan giya wato sai ya karanci wato a wajensu ba sa sha sai bayan sallar asuba ko bayan sallar isha a babin misali gudun kada su je sallah kuma suna mi maye har ma su je suna cakuɗa alkur'ani da waɗansu zantuttuka wanda ba mi ba ba alkur'ani ba duk da waɗansu malamai sun ce sanadiyar wannan ayar wani ne daga cikin sahabbai ya sha giyar kuma sai ya zo yana yin sallah da ya zo sai ya buɗe suratul kafirun da yana faɗin faɗin Allah maɗaukakin sarki la a'budu ma ta'buduna ni ba zan bautawa abin da kuke bautawa ba sai ya ce a abudu mine ne a abudu ma ta abuduna ina bautawa abin da kuke bautawa a babin misali ko wani lafazi kaman haka sai Allah madaukakin sarki ya saukar da waccan ayar su daina kusantar sallah alhali suna cikin wato maye ana cikin haka sai Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir ya ku waɗanda kuka imani ku sani fa lalle giya da caca wal ansab da kuma wato gumaka wal azlam da kuma wato kibau irin kibiyan nan da suke harbawa nan sa'a nan babu sa'a idan aka harbe kibiyar ta je ta duka wurin sa'a sai ya ce zai aiwatar da aikin da yake so ya aiwatar idan ta duka wurin da babu sa'a sai ya iya aiwatar kamar dai suna canci ne da wannan kibau din wato kibiyoyi to waɗannan azlam waɗannan kibau din sai Allah ce rijisun min amalin shaidan kazanta ne daga aikin wato shaidan da giya da caca da gumaka da kibau dukkansu kazanta ne daga aikin shaidan sai Allah ce facita ne buhu kun yisance su la'allakum tuflihuna tabbas wato za ku rabauta yasa Allah madaukakin sarki yace su nisance su sai Allah madaukakin sarki yace inna ma yuridu shaytan abin sani kawai shaytan yana nufi ne ayyuqa bainakumul adawa wato ya aukar da al'adawa wato ƙiyayya walbagada da gaba filkamri walmaisir wato a cikin giya wato a tsakaninku wato filkamri walmaisir wato a cikin giya da wato caca sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ya sundukun an zikirillah sannan kuma ya kange ku wato daga ambaton Allah wa an salati sannan ya kange ku daga amamine ne daga sallah sai Allah ce wa hal antum muntahun shin kun hanu daga shan giya shin kun hanu daga caca shin kun hanu daga bautar kumaka shin kun hanu daga yin mu'amala wato da kibau nan sabai daga nan sai suka ji suna ta fitowa da tulunan wato giyoyi daga cikin gidajensu suna zuwa suna tittilarwa suna cewa mun halu mun halu a wannan lokacin sai wato suka daina shan giya daga nan sai giya wato ta zamo wato haramu har ya zamo yanzu tana da haddi a cikin musulunci cewa wanda ya sha ta wato za a tsayar mata za a tsayar masa wato da haddi a babin musali to malume suka ki faɗa cewa haddin mutumin da ya sha wato giya a cikin musulunci shine wa huwa arba'una jalda wato shine bulala wato arba'in duk wanda ya sha giya za a masa bulala arba'in shine abin da ya tabbata daga haddi na shan giya a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wa ma za da minhu wa huwa ta'zir abin da ya karu akan kuma bulala arba'in ta'ziri ne da shugaba in ya gani idan yana ga cewa abin abin abin nasa yayi yawa ya kamata a masa sama da arba'in to sai yayi in yayi sama da arba'in din wato ba laifi bane ba ko ya ɗora ya masa hamsin ko sittin ko saba'in har ma ya kai wato tamanin a babin misali duk ba laifi ba ne ba kamar yadda malumi suke faɗa za mu ji a gaba cewa umar cewa ali bin abi ɗalib ya sa abin nan ban sunansa abdullahi bin jafar akan cewa ya doki wato wani bawan Allah daga cikin sahabbai wato wanda ya sha giya wanda ake kiransa wato walid bin uquba da ya zo yana dukansa shi abdullahi bin jafar shi kuma ali bin abi talib sai ya zauna yana irga bulala idan ya shirka masa bulala sai ya ce ɗaya biyu uku hatta balaga arba'in sai da abdullahi bin jafar ya kai bulala arba'in yana shauɗa masa nan take sai ali bin abi talib ya ce masa amsik wato kakame ya isa wato haka da ya masa bulala arba'in sun maƙala ali sai Ali bin Abi Talib ya kada baki sai yake fada yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadda yayi wato haddi a wanda ya sha giya wato 40 jalda wato bulala wato 40 sai ya ce wajala da abubakar arba'ina shi ma abubakar da ya zo a lokacin mulkinsa da aka samu wanda ya sha giya shi ma bulala arba'in sai ya ce wa umar samanina shi kuma umar ya yi bulala tamanin saboda abin yana ɗan tafiya mutane suna ɗan nisa da dokokin musulunci a babin misali sai mashaya giyan sai suka ɗan ƙaru a lokacin mulkin umar bin kaɗa to da ya ga an ɗan ƙaru sai ya yi shawara da sahabbai sai sahabbai suka ba da shawarar cewa to yanzu a koma bulala tamanin maimakon nawa arba'in sai aka ninka kenan umar bin kaɗa sai ya mai da haddin giya bulala nawa bulala tamanin shine yanzu idan muna karantawa a littattafan furu'a ɗinmu za mu ga ana cewa haddin wanda ya sha giya shine bulala tamanin Umar bin Khattab shine ya sunnanta wannan sunna din cewa amma dai abin da ya tabbata a wajen manzon Allah shine bulala nawa bulala 40 hakan nan a wajen Abubakar Sadiq wato shi ma wato bulala 40 ne har yanzu kuma bulala 80 din ne a babu musali shi yasa malume suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bulala ma fiye fiye da goma sai dai akan abin da yake wato haddi ne amma idan manzon Allah zai yi ta'aziri zai yi jan kunne a wani wanda ya aikata wani laifi za a ja masa kunne don yan ƙara to baya masa bulalar da suka wuce nawa goma amma idan haddi ne kamar na wanda ya sha giya sai ya masa arba'in wanda ya yi zina idan bai taɓa aure ba sai ya masa nawa abin sunansa ɗari wanda ya yi wani ƙazafi alhali kuma ƙarya ya yi sai ya masa bulala nawa tamanin ababin misali amma idan jan kunne ne kawai yana yin bulala nawa ne ba sa wuce nawa goma sallallahu alaihi wasallam to wannan shine muka kawo ƙarshen wannan gaba da malam ya mana magana akan cewa haddodi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun zo karatun gaba za mu tashi a gabar da malam ya ce imaratu wa qada'i wato shugabanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wato hukunci na manzon Allah shine al'imara shine shugabanci alƙada kuma shine hukunci ya manzon Allah yake shugabanci ya manzon Allah kuma yake hukunci na'am okay wa alaikum eh eh ai mutumin da ya ridda ya fita a musulunci shi ba za a masa wato sallah ba sai dai wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karatun da muka karanta a baya cewa idan ya tuba taubatan nasuha za a karɓi tubarsa muka ce amine ne za a karɓi tubarsa sai dai amma kaman ban sunansa ibini taimiyya a cikin littafinsa sarimul masalul ala shatim rasul ya ce sai za a kashe shi amma tubar ta masa amfani a ina a lahira tunda da ya tuba za a sallace shi amma mutumin da ya yi ridda ya bar musulunci aka kashe shi wannan kafiri ne babu bukatar a masa mi sallah saboda ita sallah ana yi wa mutumin da yake musulmi ne wanda yake kan milla za a roƙa masa mi gafara ce munafikai ma Allah madaukakin sarki ya hana manzon Allah ya tsaya akan kabarin su ya musumi addu'a la taqum ala ahadin fi ala ahadin minhu mata abada cewa kada ka tsaya akan ɗaya daga cikinsu idan ya sake mutuwa saboda su ma munafikan ƴan uwan mi kafirai ne zuwa suke suke bayyanar wa manzon Allah abin da yake harshen su ba abin da yake cikin zuciyarsu ba dan haka koda wanda ya bar sallah a babin misali yace shi ma ina za a kashe shi haddi za a kashe shi kuma ba za a masa mi ba ba za a masa wato sallah ba a babin misali inda ya bar sallar ya ce ba wajibi ba ce ba ita wannan sallah ne ba wajibi ba ce ba za a kama shi a kashe shi don haka mutumin da ya ridda wato ba a masa wato sallah in an kashe shi kawai haka za a ɗauke shi a je a turbuɗe shi hakan ma kuma ba za a kai shi makabartar suwa ba musulmi ba sai dai a kai shi makabarta waɗanda suke ba musulmi ba kamar mutumin da ya bar sallah da gangan haka malamai suka ce shi ma ba a kai shi wato makabartar waɗanda suke wato mi musulmai sai dai a kai shi makabartar arna kuma ba za a sallace shi ba amma mutumin da yake walakantar da sallar yake yin ta ko ba akan lokaci ba ko yayi wata bai ya bar wata wannan walakantarwa yake har yanzu shi yana kan milla bai ce sallar ba wajibi ba ce ba bai kafirta ta ba a babin misali shi har yanzu yana nan akan milla yana nan akan addinin musulunci sai dai idan shi ya mutu shi wannan ba za a masa haddi ba sai dai idan ya mutu a babin misali shi kuma wannan mutanen kirki ba za su yi mi ba ba su sallace shi ba sai a je a samu mutanen banza su sallace shi don gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah su da su sallace shi sannan kuma su ne za su kai shi wato makabarta idan akwai wani dan uwansa wanda yake wasa da sallah hakan din ya zame masa wato izina wato ya gyara ba a yanzu ba za a samu mutum ma sallar bai damu da ita ba amma kuma kaga mutane suna da roshin wajen masawane ko kaga sallar ma bai cika yin ta ba ko abin da ya kama da haka alhali kuma sallah tana da muhimmanci a addinin mi wato addinin musulunci Allah ya datar da mu Allah ya dora mu akan abin da yake shine daidai kurakuran mu ya yafe mana ya dora mu akan tafarkin manzon sa sallallahu alaihi wasallam mun yi tawassuli da wannan zaman namu duk wani mai bukata a cikin mu Allah ya biya masa in alkhairi ne in kuma ba alkhairi bane ya canja masa da abin da yake shine mafi alkhairi ya yafe mana zunuban mu wanda muka aikata akan sani da wanda muka aikata a rashin sani ya sa aljanna ta zama makoma gare mu da mu ga iyayen mu wato ga baki daya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا وارزقا طيبا والعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما عملتنا وزدنا علما نافعا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين